الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يوم مسلمين ku ji tsoron Allah ina yi wa kaina wasiya da ku mu ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa Allah yana cewa ya kuma da kai imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi in wana ku tuna ranar da za ku koma zuwa ga Allah ta'ala ita ce ranar alkiyama ranar da za a busa ƙaho ranar da za a tashi duk wanda yake kwanci a cikin kabari ranar da abin da yake ɓoye zai bayyana ranar tonon asiri da yayi shi ranar da Allah zai buɗe zukatan mutane ya farke su ya game da suke kunce da shi ranar da Allah zai bambance tsakanin mai wa Allah da'a ɗin da kuma fajiri kowa zai mutu kuma kowace rai sai ta dandana mutuwa Allah zai cika muku ladan ku ranar tashi alƙiyama idan kun yi aikin lada wanda duk aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna Allah ya ce faqad faza hakika ya rabauta Allah ka samu a ciki rayuwar duniya in ji Allah ba komai ba ce fashe ruɗi ne ɗan jin daɗi ne kaɗan kuma mai ruɗa وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور sai Allah ya ce mata a larabci an ce mata ana son dan wani jin daɗi gajere ga wanda ya ɗauki duniyar jin daɗi ce to gajeren jin daɗi ne kuma mai rula kenan duniya tana ruɗan mutane da yawa ku sani cewa ita mutuwa wato a wani sakon a wani sakon ɗaya kike zuwa kuma dole sai ta haɗu da ku ba wani ɗaukar lokaci yake wata ta zo kawai fut yake fita ran yake fita ba makawa dole sai ka mutu ba gurin tsira babu gurin gudu mutuwa rundunar sojoji rundunar makaɗa rundunar mayaƙa ba su isa su hana ta ɗauka wanda za ta ɗauka ba mutuwa ba a shiga cikin babban gida a yi katanga a rufe a ɓuya wai ba za a mutu ba mutuwa babu abin da ake kare kai daga ita shi yasa qur'ani ya ce aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa sai ta riske ku kaga cewa akai ba kai fa za ka riske ta ba ita za ta riske ka jinka take yi kenan ko da kuna cikin manya-manyan gidaje benaye wanda aka musu kwalliya da ado aka musu gini na zamani aka ba su kariya wallahi sai mutuwa ta riske ku mutuwa wa'azi ce wani abu ne mai wa'azi amma mai shiru baya magana ita ba ta magana amma wa'azi ce ga wanda ya mutu ka je ka binne shi to sai ka tuna kamar yadda ka kaiwa ne kai ma haka za a kai ka ba ta magana mutuwa ita ce mai ɗaukan mai kuɗi ta ɗauki talaka ta ɗauki mai lafiya ta ɗauki mara lafiya wani lokacin ta ɗauki mai kuɗi ta bar talaka ko ta ɗau talaka ta bar mai kuɗi ko ta bar mara lafiya ta ɗauki mai lafiya ta ɗauki mai matsayi da daraja ta bar kaskantacce ko su ɗau kaskantacce ta bar mai daraja ta ɗauki wanda iya yadda da ita da wanda bai yadda da ita ba ma duka ta ɗauki mai gudun duniya ta ɗauki mai son duniya ta ɗauki mai bauta ta ɗauki wanda bai damu da bauta ba ta ɗauki ƙarami ta ɗauki babba ta ɗauki mace ta ɗauki namiji kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa Allah ya ce kul gaya musu innal mauta alladhi tafirruna minhu mutuwar da kuke gudunta tafirruna Allah ya sani muna gudun muna gudunta ba mu san ba mu san to fa innahu mulaqikum sai ka kare gudunka sai ka je ka tarar da ita a gaban ka duk waye duk dabara da zaka idan karka mutu ka ci gaba da dabara da wayan taimakon ta ma kake yi ta hada da kai bayan mutuwa akwai wani tashin hankali ba mutuwar ce kadai ba kabari ba kabarin kadai ba akwai lissafi akwai bincike akwai lissafi ko a duniya ne aka ce za a tambaye ka za a bincike ka to sai ka ji ɗan ballantana binciken Allah Allah mai goyo akwai tambaya akwai amsa ka shirya wa tambayoyi kuma ka shirya wa ansoshin da za ka bayar mutuwa tana da ɗaci mutuwa tana da tsanani mutuwa tana da raɗaɗi shine inna lil mauti sakarat sakara ala sakara shidda tsanani to mutuwa tana ɗauke da wannan abin da yasa ba a ganewa in an mutu ba a dawowa annabi kansa Allah tabaraka wa ta'ala bai kyale shi ba da haɗuwa da sakaratul mauti lokacin da ya zo zai bar duniya kawai sai aka ji yana la ilaha illallah inna lil mauti sakarat la ilaha illallah lalle mutuwa tana da tsanani la ilaha illallah lalle mutuwa tana da raɗaɗi la ilaha illallah lalle mutuwa tana da zafi lalle mutuwa tana da ɗaci inna lil mauti sakarat شاكرين اللهم هون علينا سكرات الموت يا ubangiji ka sauƙaƙa mana zafi da tsanani da raɗaɗi na mutuwa zafi da tsananin mutuwa sakaratul mauti akan annabi ba yana nuna rage darajarsa ba kuma shi akan annabi ba azaba bane ba a girmama su ne ba da kuma taimakonsu a kan cika falala da ubangiji ya ba su kuma ya ɗaukaka darajarsu don su dama ba su da azaba a tattare su amma ya yi musu wannan ne don ya zama wa'azi da ni da kai malamai suke ce sakara ɗaya sakara ɗaya daga cikin sakaratul maut nan ya fi tabbabi dubu da za a yi tsara mana sau dubu ana tsaron ka sau dubu sakara kwaya daya kuma kaga annabi ba cewa inna lil mauti sakara ba cewa inna lil mauti sakara wani zai ta sharra abinsa kafin ya mutu amma ba sani ba shi ya san me yake ji kawai za ka je na cewa ni na san me nake ji wani ma cewa ce ni gwanda na mutu ko ka je na cewa mutuwa zan yi mutuwa zan yi mutuwa zan yi sakaratul mauti ta fara kama shi akwai mala'ikan mutuwa ko kun san waye mala'ikan mutuwa aka ce duniya gaba daya a wajen mala'ikan mutuwa kamar kwanan abinci ne a gabanka aka zube maka faranti aka zuba maka abinci duk abin da ka ga dama hannunka kawai za ka sa ka ɗauke to Allah ya hore wa mala'ikan mutuwa duk wanda ya ga dama Allah kawai umarni zai zai ba shi ce duba cikin farantin nan kamar duniya dauke wanne dauke wanne dauke wanne dauke wanne da wane da wane rana dai za a dauke su da wane da wane bambancin awa dai tsakanin su da wane da wane a lokaci guda za su mutu da wane da wane sai kai mamaki to ashe ba shi kadai bane Allah ya hada shi da mataimakan su amma tun da shi ne babba sai ake cewa kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum amma yana da awan yana da masu taimaka masa ba wanda ya san adadin suwa suke taimakawa mala'ikan mutuwa wajen ɗaukar rai yana da wakilai yana da jami'ai da Allah ya bashi umarni tun da mala'ika ne kurin zuwa zai ta ɗauka ba ruwansa da waye kai me matsayinka me darajarka ka shirya baka shirya ba kana da shi baka da shi kana da tsoron Allah baka da tsoron Allah ka biya bashi baka biya bashi ba ka yi sallah baka yi sallah ba ka yi istighfari baka yi istighfari ba ka yi kaza baka yi kaza ba ba ruwan mala'ika kawai shi da Allah ya ce masa ya dauka kawai dauka yake in ya dauka sai miƙa wa Allah kun gaya musu ya tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi a kanku shi yake ɗaukar ranku in ji Allah da umarnina kuma summa ila rabbikum turja'un za ku koma zuwa ga ubangijinku tabaraka wa ta'ala duk sai mun koma ga Allah duka ba wanda zai saura kullu man alaiha fan duk wanda yake kan bayan ƙasa ko mutum ko aljan ko itace ko dabba ko ƙwaro ko ne alkawarin Allah ne sai ya mai da mu gaba ɗaya wajensa in ka shirya zama ne to ka sani kana kan hanyar tafiya ne ko duk daɗewarka jama'a Allah ya yi duniya ta daɗe tun da aka yi duniya ake mutuwa ko ba a daina mutuwa ba kowane mala'ika ɗaya daga cikin mala'ikun da suke taimakon mala'ikan mutuwan nan malamai suka ce da Allah zai ba shi dama mala'ika ɗaya fa ya lankwame duniya sammai da kasai guda bakwai ya lankwame su a lokaci ɗaya kawai zai iya lankwame su kowane ɗaya daga cikin awanu malakul maut muna neman Allah ya ba mu afuwa muna neman Allah ya kare mu muna neman Allah ya taƙaita mana tsananin mutuwa da raɗaɗin mutuwa da zafin mutuwa da damuwar da ke biyo bayan mutuwa idan ajalin ɗayan ku ya zo ya zama yana cikin mutanen kirki ya Allah ka samu cikin mutanen kirki na ƙwarai mala'iku za su zo masa bizul wujuhi su kala kala ne mala'ikun akwai masu fararen fuska haka annabi ya ce bizul wujuh ya taqaddamuhum malakul maut da umarnin mala'ikan mutuwa babban sai mala'ika ya kira wannan ran in na ƙwarai ne ya ayyatuhan nafsu tayyiba ya wannan rai mai tsarki kaji malam kaji amfanin kasancewar ka mutumin kwarai amfanin kasancewar ka mutumin kirki ko mutuwa ka za a kira ka a ce ya wannan rai mai albarka ya wannan rai mai tsarki daga nan za a fara maka albishir masu kuka suna ta kuka amma kai ka ji abin da mala'ikan mutuwa ya gaya maka kafin ya ɗauki Allah wannan kowane mutumin kirki sai an gaya masa wannan sai an gaya mara shi amma ba duk da haka kuma tsayi ba ɗin ce kuma sai ta gamu da sakaratul maut ukhruji ila maghfira fita ya wannan zai fita daga jikin wannan bawan Allah an gama kin gama aikin ki kenan akwai gangan jiki kenan akwai rai to sai a ce wannan ran ki fita daga gangan jikin wannan mutumin ki tafi zuwa gafarar Allah ana nufin wannan gangan jikin Allah ya yafe masu da ya zama cikin tayyibi wa rabbin radin tafi zuwa ga ubangiji da ya yarda da ke yake wannan rai ghairu ghadban ba ubangijin da yake fushi da ke ba yake rai wannan rai za ta fita yaya rai yake fita tasilu kama tasilu qatra min fami siqa yana diga rai diga yake yadda ka san ka karkata kofi da ruwa yana digewa yana zubewa sai ya kare karkam kamar yadda ruwa yake fita daga bakin buta haka Allah yake tsiyayar da nan ɗan adam shi kenan a tafi da shi ana cire sai ga daina tasarruf dama in kaga mutum yana motsi yana tasarrufi akwai rai a jikinsa so da an cire rai a jikin mutum to babu tasarruf idan su zai tsaya yadda yake ba zai ƙara motsi ba numfashinsa inda ya tsaya nan zai tsaya hannunsa inda yake haka zai in a tsugune yake a tsugune yake sai dai kawai rashin ƙarfi a jikinsa rashin rai sai tunzire sai ya faɗi inda za ku bashi a nan shekara dubu ba abin da zai shekara dubu ba abin da zai kowace rai tana fuskantar wannan tashin hankali to wannan rai za a ɗauki gawar jana'izar yayin da aka fitar da ran kafin a je a binne ita gawar Allah zai ce a buɗe mata ƙofofin samurai gaba ɗaya kar ka manta ina magana akan mutumin kirki dan kwarai haka annabi ya gaya mana za a buɗe wa wannan bawan Allah ƙofa sammai gaba ɗaya Allah ya ce wa mala'iku ku tare shi ku tare shi ƙofa farko a buɗe ƙofa ta biyu a buɗe ta uku a buɗe ta hudu a buɗe ta biyar ta shida ta bakwai a buɗe har a kai ta wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma a ɗauki gangan jikin yanzu ran baya jikinsa shi ne aka ce wani Allah ya ɗauki ransa Allah ya karɓi ransa in na ƙwarai ne yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala in kuma na banza ne za ku je inda za ka ci sai a ɗauke wannan rai sai a ɗauki wannan jana'iza sai a ɗora ta akan kafaɗa bayan mata wanka kana ji kana gani za a maka tsirara a kwaɗe ka komai za ka baya aiki a wanke ka idan kai dan gata ne ka samu wanki in kuma kafiri ne a turbuɗe ka to wannan ran in ji annabi ce wannan ran za ta rinka cewa kuma ku kai ni ku kai ni ku kai ni tana nufin ku kai gangan jikin ku kai gangan jikin qaddimuni qaddimuni ku kai ni har a je a kai shi kabari abin ne sai kuma Allah ya ce a sake dawo da ran bayan wancan doguwar tafiya ana saka mutum a kabari ake dawo masa zai in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi idan kun binne dan uwanku ku roƙar masa Allah ya tabbatar da shi يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء كروكي الله يثبت الدش يثبت الدهر شنسا شيء فتسأل فتجيب sai a tambayi wannan ran shi ne tambayoyin da annabi ya gaya mana ana yi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa bikum duk abin da aka tambaye ka zaka bada ansa tunda kai mu'mini ne rabbi Allah dini al-islam wa nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashhadu annahu ballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa al-jihad manzo Allah yace sai a bare kabarin a buɗe kabarinsa maddal basar iya ganinka a ce ka ji daɗi ka dace ka yi ta jin daɗi har Allah ya tashi kiyama wannan idan mutumin kirki ne kenan saboda tambayar da aka masa ya bada ansa ko a nan duniya ne aka ma tambaya baka bada ansa ba ka san faɗuwa kake a jarabawa manzo Allah yace a cikin hadisi sai a ta kawo maka ayyukan alherinka nafila da kai ta yi sadaka da kai ta yi karatun qur'ani da kai ta yi salatin annabi da kai ta yi ayyukan alheri da kai ta yi duk sai a ta kawo maka su a me da su wata halitta suna ɗauke maka kewa tun daga ranar da ka mutu har Allah ta shi alkiyama kaga amfanin yawan nafila amfanin yawan salati amfanin yawan istighfari amfanin sadaka amfanin tuba amfanin fadin alkhairi da aikata alkhairi su ne abokanan hiranka in kana da su da yawa za a kawo maka su da yawa in baka da su da yawa kuma za a kawo maka su iya aikinka sai a buɗe masa a yi masa shimfiɗi annabi ya ce yufrashu lahu shimfiɗa za a yi maka da ba mun kai shi kabari a matsayi a takure Allah cikin sarautarsa da mulkinsa shi ya san yadda yake sai a yi wa mutum shimfiɗa a cikin wannan kabari shimfiɗa ta rahama shimfiɗa ta jin kai kuma sai a buɗe masa ƙofa tun daga gindin kabarinsa kamar kafar allura sai a ce mai ga can aljanna da za ka shiga in an tare kiyama sai ya yunkura kamar kamar zai tashi ya tafi sai mala'iku su zaunar da shi su ce ka jira lokaci bai yi ba sai su tafi su bashi sai ya ci gaba da amfanuwa da ayyukan alherin da ya yi a duniya wahalar da ya sha a duniya ya bi Allah yan uwana musulmi babu riba da ta wuce Allah ya tashe ka a layin mutanen kirki babu daɗi a rayuwa irin Allah ya taimake ka ya sa kana sha'awar biyayya gare shi to amma ɗayan shi kuma wanda yake mutumin banza ne ko fasiki ko fajiri ko kafiri ko mawaye dan hannun hagu wanda aka tafi ba a sa'a ba mala'iku ne za su zo masa shi ma waɗannan mala'iku su kuma za su zo ne da fuska baka sudul wujuhi masu baƙin fuska suna cewa ya ayyatuha nafsul khabitha ya ke wannan rai mubarnatiya ya ke wannan rai kazantacciyar rai ma'ana in kai ba musulmin kwarai bane ba na kirki bane tun lokacin da Allah zai dauki ranka zaka mutu ai zaka samu labarin waye kai ai zaka gane matsayinka dan da kaji suna ya ayyatuha nafsul khabitha to ka san ba na kwarai bane kai kuma ka san me ka shuka kuma ka san me ka girba ka yi saurin kai ka ji ka ba Allah ka ji kai gaskiya ka ji ka gyara aqida ka ba ka ma yadda da mutuwar ba ko gani kake wasa ne ko gani kake ba yanzu ba to daga nan zaka fara da san bakin ciki da bashi da zaka ji ana ayyatu wa nafsul khabisa ukhruji ila ghadabin min Allah fita daga jikin wannan bawa Allah ke fita wato zuwa fushin Allah sai a fulgeran wancan zariran ake yi a tsigar da shi wannan kuma fuska ka gwada wata rana ka gwada fusgar gashi a jikinka ko ka sa fulaya ka fusgi naman jikinka to haka za a yi ta shi tsige ran ana fusgar ran a riwaya aka ce Allah zai raba ran gaba ɗaya a jiki duk inda aka ja ciwo zai ci yana ihu yana kuka ko da ku ba ku ji ihun ba ba ku ga kukan ba sai a ɗaga mala'iku sai su ɗauki ran su yi sama da shi sai su je tarar da ƙofofin sama duk a rufe Allah ya yi fushi da wannan ran ba za a bude ba duk mutumin da ba na keke ba na kware ba ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ƙofar a rufe girin ba za a rufe ba Allah ya yi fushi da wannan rai ba za a buɗe ba Allah ya yi fushi da wannan rai Allah zai ce kuma da shi cikin fushi kun san dama aljanna tana sama wuta kuma tana ƙasa sai rannan ya fara kuka yana ihu yana kaddimuni kaddimuni kaddimuni ku kai ni ku kai ni ai fala tuqaddimuni kenan ya waila ha aina tazhabuna biha wannan mumini ne na kwarai yake cewa kaddimuni amma ita sai ta ce kar a kai ni kada a kai ni kamar yaro ne kana kama shi zaka kai shi wani guri baya so to haka wallahi duk garwan mutumin da yake ba na kwarai ba haka ake rarumar wannan gawan a kafada tana ihu tana ya wailaha ya kai canta ina za ku kai ta Allah ya hana dan adam ya ji amma aljanu suna ji a sauran halittu da yawa gawawaki da ake daukan su a kafadu a kan su ihu suke suna kar a kai ne kar a kai ne baya sai ya je kabari saboda ya san bai shuka alkhairi ba shi yasa yace tuhmul jinaza على الأكتاف وهي تصيح يا ويلها أين تذهبون بها za a je a mai tambaya cikin kabari ba zai iya ba da amsa ba tus'alu fala tujib za a tambaya ba zai iya ba da amsa ba hadisi duk tambayar da aka masa marra buka sai ce ha wa ma dinuka ha ita iwu ya ji haura biya ba zai iya ba da amsa ba saboda daman a zaman sa na duniya bai yi shirin ya ba da amsar ba manzo Allah ya ce sai ai shimfiɗa ta wuta shimfidar wuta a cikin kabarin za a yi masa kuma umarci kasar ta mamaye shi hatta ta khalifa abu har sai ƙashin hakarkarinsa ya saba da juna ya shige juna sai azaba daga nan sai a buɗe masa kofa ta wuta daga kabarinsa har wutar jahannama yana hangowa yana kallo sai baya sai mala'iku ce ina za ka je gidanka kenan gidan da za a kai ka abin a kai ka kenan an tashi kiyama muna neman Allah ya tsare mu daga wuta muna neman Allah ya kiyaye mu da mummunan makoma lallai jahannama tana nan tana dako inna jahannama kanat mirsada ga dukkan masu wuce gona da iri da girman kai da tsiya ita ce ma'abarsu kuma za su zauna lokaci lokaci lokaci mai tsawo a ciki za su yi ta zama Allah ya ce inna azabaha kana gharama lallai azabar wutar jahannama kamar tara ce me tara in an ci ka tara sai ka biya wani abu ne da yake jiran ka la ma'ana idan an ce tara akan ɗora maka tarar da tafi karfin ka sai ka rasa yadda zaka yi in baka iya ba kai gurgugu to azabar jahannama garama abin da ake nufi da garama ta fi karfin jikin dan adam za ta ci dan adam din har ta nemi ƙari bayan jikin dan adam da ta ci innaha sa'at mustaqarran wa muqama Allah da kansa ya ce ta munana matabbata jahannama ta munana wurin zama ba ta yi ba mu ji tsoron Allah mu gyara aikin mu kafin ranar da nadama za ta riske mu kuma ba ta da amfani amma ku sani akwai bambanci tsakanin mutumin da ya mutu akan hanyar Allah mutumin da ya mutu akan salaha mutumin da ya mutu a tsakiyar alheri da wanda ya mutu akan fasadi da wanda ya mutu akan gudun Allah da kin Allah da fada da addini wanda ya mutu akan shirya fadi ne yake ba da wanda ya mutu akan fasikanci da halaka ya ce dan uwana ina ja maka hankali da nasiha ka nisanci gafal ka nisanci dogon buri wallahi galiban muna mutuwa ne muna cikin tsakiyar buri da bukatun mu yi kaza mu yi kaza sai Allah ya kira mu galiban mutuwa tana dauke mutum ne ba tare da ya shirya ko ya kimsa ko ya sani ba ana cikin tsakiyar harkoki wasa wasa za a ce baka da lafiya kana ganin zaka je asibiti da dawa shi karshen ka kenan baka sani ba so ka daina kafala ka daina dogon buri zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza kuma musamman burin ma ba na alheri ba burin duniya kawai kai da kake da mutuwa tana gaban ka ba ba a bayan ka ba tana fa gaban ka kullum matsatsa kake kullum matsatsa bayan muka yi yanzu satin da ya wuce kwanakin mu na kusa da mutuwa sun fi yawa amma yau kwanakin mu na kus wato kusantar mutuwa mun yi dab da ita kuma kullum ka kwana ka tashi kana daɗa matsar kabarinka ne kana daɗa matsar kabarinka ne kana daɗa matsar kabarinka ne so ya kai dan uwana ka dina rubuwa da lafiya da Allah ya baka nawa nawa ne masu lafiya Allah ya kashe su da lafiyar su mutum yana jin sakar kowane zul ko kafin ba ya sha yana gadaran lafiyar sa kalau kwanciya yake yi baccin sa lafiya bai taɓa tunanin zai mutu ba sai Allah ya ɗauki ransa ko akan gadansa ko ya je tafka hadari ya mutu ko wani sababi ya kashe shi kullum sai ka ji mutum ya an ce ai zuciyarsa ce ta buga ba a taɓa sanin yana da ciwon zuciya ko damuwa ba kullum mutum sai ya kwanta kullum sai a dawo da him gawa guda kullum aje abin ne ka yara su zo su yi ta rabon gado suna ta lissafin mai ka musu gabari shikenan sai a zo a bada kaza a bada kaza takalmin ka sai ba sai an raba hularka da kake sa ba sai sun raba biran ka sai wani ya ɗauka ce yana so ya gaje ka haka rayuwa take so ka nisanci gamara ka nisanci rukuwa da lafiya wallahi lafiya tana tana rudar mutane sai mutum ya ji lafiyarsa kalau ai kamar yanzu ba mutuwa zai ba amma inda za ka yi lissafi da masu mutuwa da rashin lafiya za ka sha mamaki da masu mutuwa da lafiya da masu mutuwa da rashin lafiya za ka sha mamaki ko rashin lafiyar da bai kai ya kawo ba wani da kansa ya kai kansa asibiti ya tuka mota ya je likita yana tsaye ana duba fayil ɗinsa kuma ya tuntsire ya fadi wani hira suke da likita yana gaya ma alhamdulillah ya jiki ya yi kyau kaza kawai sai ya naɗe wuya shi kenan ya mutu haka rayuwa ciki amma sau da yawa kuma ka gaba da lafiya kuma ya rayu mai tsawo ya ƙi mutuwa saboda lokacinsa bai yi ba ya ta wahalar ciwo da cuta ana ta tsammanin mutuwarsa amma kuma ba zai mutu ba suna nan da yawa abin buga misali yanzu a duniya shi kansa yana tsammantawa kansa ai wannan ciwon zai kwantar da shi yanzu amma wallahi sai ya ɗebi shekaru yana kwance ba ruwan Allah da wannan ba mamaki kai ta dariya ba mamaki ka ji daɗi ba mamaki ka ji kai wani ne ba mamaki ka kwanta kai bacci Allah mun shari mu yi alkawari za mu haɗu kaza amma wa kaza tusbihu ma ba za ka waye gari ba yanzu dan uwanmu da Allah ya dauki ransa Allah rahma shehi mal abdurrahman rahimahullah kan karfe goma sha ɗayan dare suna tattauna da wani ya zo gaishe shi na ce alhamdulillah na gode Allah ciki na yayi yana shiga gida ajalin ya zo ya ta ciwo ya ta ciwo bai bacci ba sai da asuba da kansa yace a zo a kai shi asibiti kafin ya je a dawo ya mutu subhanallah subhanallah la ilaha illallah haka mutuwa take da sauki ba ku da wahala to shine amfanin mutum ya mutu yana aikin alkhairi muna yau dan uwa kyakkyawan zato ya mutu yana cikin samartakarsa da ganiyar aikin da'awa bai san komai ba da aikin Allah ba dan kasuwa bane ba dan siyasa bane ba dan kaza bane kawai a cikin aikin da'awa aikin Allah yake limanci ya karanta Qur'ani muna kyautata masa zato muna fatan Allah ya fi masa muna fatan mutuwarsa ta zama izina ce gare mu yau da yana nan a raye da lafiyarsa yau da shi za a karatun Qur'ani shi zai ja baki a fasar Qur'ani amma yana yana yau baya nan Abdullahi dan Umar ya ce in fa ka kai kawai gari kaka tsammanin da kai za a yi la'asar kurin ka lissafa zai iya ka mutu idan kuka je a subahi to kaka tsammanin da kai za a je yamma ku daina taswifi nan gaba zan yi kaza nan gaba zan yi kaza wannan mushkila ne mushkilatu taswif ba zan yi yanzu ba sai nan gaba zan yi ba zan yi yanzu ba sai nan gaba zan yi duk aikin alheri da ya zo maka ka samu dama kai maza ka yi shi dan goban ba naka bane ba billahi alazim malam awa ɗaya din nan ba naka bane ba akwai limamin juma'a da yana kan mumbari yana tsakiyar mumbari yana hudu ba wallahi ya tuntsure ya baɗi ya mutu Allah ba zai ce a'a bari ya kama ma hudu bari je gida ba a'a lokacin yayi kawai tunda an ba da umarni a dauke shi wallahi haka aka dauke shi akwai wanda ya zo masallaci yana jiran a tada sallar magariba yana zaune yana zikiri ya sunkuye kansa yana zikiri kullum aka ga ya tuntsure ya faɗi aka yi ta girgiza kansa ana hura hancinsa da bakinsa kawai wani ya ce ku daina ɓata lokaci ya mutu ya jirgi ga mutane haka mutuwar nan take shiga cikin mu mu ganin ta ta ta tsantsanci mu amma tara annal manaya tulqituna yanzu kai baka ganin mutuwa tana ta tsince mu mutuwa tana ta dauke mu ta dauki mai lafiya ta dauki mara lafiya ta dauki mai jin daɗi ta dauki mara jin daɗi ta dauki wanda ya shirya ta dauki wanda bai shirya ba yanzu wannan bai ishe ka wa'azi ba bai ishe ka gargaɗi ba da kaga za ka yi alheri ka yi nawa nawa ne wanda ya shirya zai aikata alheri yanzu ya ce nan gaba zan yi sai bayan kaza zan yi kuma shi kenan sai mutuwa ta zo su dauke shi bai yi wannan aikin alheri ba nawa nawa ne mutumin da yake kan barna ya kamata ya tuba sai ce nan gaba zan tuba nan gaba zan daina nan gaba zan daina kaza za mu daina harka kaza sai nan gaba ashe mutuwa tana nan a bayan kullum sai ta buge shi ta kwantar da shi min ghairi taubatin bai tuba ba mutum ya je ya sanar da Allah Allah ya tashe shi a gaban halittu gabaki daya yana kan wannan fasikanci yana kan wannan kolewa da morewa da yake gani nawa ne mutanen banza suna cikin rawa suka mutu mutum yana cikin rawa yana rungumar mata ya fadi ya mutu wani yana cikin waka yana rike da makirfan yana kada kai yana waka ana ihu ana sarauci ya fadi ya mutu ba ko wanda Allah bai buga mana misali ba akan shi nawa ne shugaba yana cikin mulki da isa da nuna shi ne wani akan kujerar mulki ya tuntune ya faɗi ya mutu nawa ne wanda za a zo ana mitin da su su faɗi su mutu ana shirya za a yi kaza za a yi kaza ko na alheri ko na sharri mutuwa ba ta yi mana alfarma ka tuba kafin mutuwa ta suke ka wallahi tallahi idan mutuwa ta zo ba za ta ɗaga ma sekon ɗaya ba ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها rai Allah baya jikinta mata daman ya faɗa lan ya kawo ba zai taɓa jinkirtawa ba in ajali ya zo Allah ba zai jira ba annabi ne ko manzo Allah yake ce masa a ɗauki ranka ko kar a ɗauki ranka ka zaɓa amma ni da kai ko kuma sai a ce kai alwala kai sallah wallahi ba za a jinkirta maka ba to ka tuba Allah ya ce duk wanda ya taba ya tuba kenan ba da zulmihi bayan ya ya yi zalunci saban Allah zalunci dukkan barna ya tuba ya gyara wa aslaha Allah ya ce fa inna Allah ya tubu alai Allah zai karɓi tubansa ya fi masa shi ghafurur rahim ubangiji ya rab ya raba ya wajabta ma kansa zai ji kanku kataba rabbukum ala nafsihi rahma zai tausaya muku duk wanda ya aikata mummuna a cikin ku da kuskure da laifi da jahilci sannan sai ya tuba wa aslaha Allah ya ce ka tuba ka gyara kina abin da ake nufi bayan ka tuba ka dada gyarawa to fa innahu ko fa inna Allah fa annahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ya rantse wa inni laghaffarun liman taba wallahi ne mai gafara ne ga duk wanda ya tuba manzo Allah ce ku tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar ubangiji a kullum sai nayi istighfari nayi tuba guda ɗari haka annabi ya faɗa ni da kai koyo istighfarin bayan sallar farilla ma ba ma iya tsaya mu yi ta bayan uku da ake astaghfirullah astaghfirullah a rubuta kake kawai kai gaba ba ka da lokacin da ka ware na tuba ba ka da wata magariba ko isha'i da kake a wani masallaci kana istighfari kana tuba ba ka da wasu awanni na dare da ka ware kana neman afuwa Allah ya yafe maka kuma Allah ya ce maka wallahi in ji ka tuba ka gyara zai yafe maka kuma ka shiryu so kai wa kanka tanadi kafin nadama ta riske ka da yawa malamai suna faɗa mutum sai ya mutu yake yin nadama kuma nadamar ba ta da amfani yace wanda ya tuba ya aikata aiki mai kyau to wannan fa ulaika yubajjilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima wanda ya tuba ya aiki mai kyau Allah yana canja masa mummunan aikin ya mai da shi hasana ba ma hasana dai ba hasana kyawawan ayyuka masu tarin yawa lalle Allah tabaraka ta'ala wato mai gafara ne mai tausayi mai jin kai ku tuba zuwa ga Allah ku nemi afuwar ubangiji ya ku yan wani a ƙarshe ku sani dai destination din mu shine mutuwa innal mauta mau'iduna ƙarshen inda za mu dire in jirgi ya tashi zai sauka a duk yayin ya tashi ya sauka to kai ma wallahi tallahi akwai inda za ka sauka so mutuwa ita ce masauki kabari shine gida ƙasa ita ce shimfiɗan mu wannan ƙasar da ita taɓa ka sai ka wanke rigar ka wallahi a kanta za a kwantar da kai nan gaba shekara dubu kaza kana kwanci ba riga ba wando suturarka aikin alherinka suturarka ibadarka suturarka bin Allahnka tsura ita za ta zo ta cin mutane gumu Allah shi ne mai mana hisabi ko aljanna ko wuta annabi ya fi kowa tsoron Allah a duniya gaba ɗaya ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa san Allah ya fi kowa tunanin gamuwa da Allah kuma ya fi kowa gata a wajen Allah amma yakan tashi da daddare ya yi ta sallah sai kafarsa ta fashe tana zubar da ruwa hatta ta tafaffara kadama saboda neman lahira da tunanin wannan kwanciya mawaci aka kai kabari aka je ana tonon lahadu kabari ana binne shi annabi ya ga kabarin kawai sai hawaye yake ta dubo mai ya rike itace yana ta taccaka ƙasa yana cewa li misli hadha fa'iddu li misli hadha fa'iddu saboda misalin wannan ku tanadi ku tanadi ya ku yan uwana ku tanadi ka ku rudu da rigunan da kuke sawa kada ku rudu da motocin da kuke hawa kada ku rudu da gidajen da kuke gidawa kada ku rudu da dukiyar da kuka tara kada ku rudu da matan da kuka tara kada ku rudu da mulkin da kuke yi kada ku rudu da sarautar da kuke yi kada ku rudu da lafiyar da ubangiji ya ba ku limit ne na da fa'ido ku tana sai na abubakar afdalul ummati ba'da rasulillah bayan manzo Allah ba ya kai shi ba ya shi wata rana ya kalli wani tsuntsu yana tashi ya ga tsuntsun nan ya hau kan bishiya sai ce ka wannan tsuntsu ya ji daɗi wannan tsuntsu kamo ne ka ci ka sha babu hisabi a kanka ka ci ka sha ba ka da ba ka san wuta ba yace ina ma da ni ma irin ka ne in ci in sha ba hisabi a kaina abubakar fa yake cewa yana jin tsoron hisabi yace ina ma da shi kamar tsuntsu ne ya ta yawansa babu lissafi ya gama Allah da kiran shi mutum ne mai yawan kuka kwarai kwarai da gaske yakan kama harshen sa sau da yawa a gida ya ja harshen sai ce wannan harshen shi ya je ma cikin duk inda na shiga na damuwa harshe da manzo Allah yake cewa mu'azu kuffa alayka hada ka kiyaye wannan harshen ka kiyaye bakinka Umar ibn al-Khattab Umar al-Faruq lokacin da mutuwa ta zo masa yace wa ɗansa Abdullah zo Abdullah kai san kai Abdullah Abdullah ibn Umar yace dauki dauki fuskata ka sa ta ƙasa sun je ni da cikin shimfiɗa tun sa ta fuska ta a ɗaka ko Allah ya tausaya mu in na kankan da kaina asahu an asahu an yarhamani yace uwata ta yi rashi idan ba a yafe mun zunubi na ba kai kan uwata mahaifiyata za ta ji ba daɗi yau ba a yafe wa Umar ba Umar Umar yana ga magagin mutuwa yana cewa bai san yadda Allah zai yi shi ba shi shi bai sani ba ko wuta za a kai shi ko aljanna za a kai shi Umar ibn Khattab Usman bin Affan dabi'a sai idan ya je gindin kabari sai fashe da kuka yana ta kuka yana zubar da hawaye sai gemun sa ya jike sharkam yana cewa ina ma da ni Allah ya ajiye ni tsakanin aljanna da wuta ma'ana wai yana ganin kamar shi laifinsa bai ma kai Allah ba shi aljanna ba to ko Allah zai masa alfarma ya ma ajiye shi tsakanin aljanna da wuta yace wallahi ban san ina za a kai ni ba ko wuta ko aljanna ni Usman ban sani ba kar ka manta fa annabi ya masa albishirin shi dan aljanna ne amma tsoron Allah suke tsoron yanayin mutuwa suke tsoron me zai biyo baya suke yace wallahi da za a bani dama da za a bani zaɓi laktartu an akuna ramada da sai na zaɓi zama toka kullum kawai ta kashe ni kafin na gane ina za a tura ni aljanna ko wuta akwai maganganu na salaf masu tari yawa dangane da zaburar da mutane akan shiri da lahira jama'a wallahi mutuwa gaskiya ce wallahi mutuwa tana kafaɗa kowa mu shirya wa wannan mutuwa mu kimtsa wannan mutuwa mu yi ta addu'a Allah ubangiji kada ya samu fada cikin rudin duniya da tashin hankalinsa ya Allah ka samu yan aljanna ubangiji mamacin mu ka gafarta musu ya Allah ka ji kansa rahama ka sa aljanna mu kuma su ji kan iyayen mu ka ji dan malaman mu ka ji dan magabatan mu ya Allah ka jinkirta mana jinkiri mai albarka da za mu iya bauta maka ubangiji ka ba mu lafiyar da za mu bauta maka ya Allah idan mun kauce ka dawo da mu hanya ubangiji ka ba mu lafiya ka ba mu alheri ka ba mu tausayi ka ba mu jin kai ka ba mu cina ka ubangiji idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu tafi a sa'a ubangiji ka raba mu da nadama bayan mun mutu Allah ka nuna mana alheri bayan kabarar ka ya ubangiji ka ji kanmu ka yafe mana ka sa aljanna makomar mu Allahumma kullu dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrar Allahumma ya rahman ya Allahumma ya rahman ya rahim arhamna Allahumma adkhilna al-janna ma al-abrar Allahumma ya hayyu ya hayyu ya qayyum ighfir li amwatina واغفر لميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم يا الله لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم اللهم اجعل الجنه الفردوس ماوانا وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله